كفيت سهابي في الطريق أناء وكلهم بالجذب نال مناء ولم يكن الأقصى بقبلي مثل ما لذا العبد من فيد يروق سناء وأشكر ربي ليس سري عاشرا فأذكر أتباعي أنيل فناء وذلك من حب الرسول وسره بسبدي له الأمد حوست لواء فيكسر هذا العبد حب محمد وكنزي أن أثني عليه ثناء وذلك جيشي وهو درئي ومغفري ويمسني داء أجله دواء وذا طاعتي داري وصومي وحجتي وفيه صلاتي منه نلت جناء وذلك حرتي وهو بيئي وثروتي وأكلي وشربي منه نلت لواء فلم أرجو مخلوقا سوى البدر سيدي محمد الماحي المني لولاء وقد شد فكري وغترابي وفاقتي ولم أطمع من غير طه أطاء شيخ الإسلام مولانا الشيخ إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه أحرف الكافي أتفن ديواني نهلا وثقل وراه بمدي سيد الوراه ينا وسبيتوتا ينا أيكي دو أما بنعمة ربك فحدث إذا الله يما نعمة كفئي shi Ibrahim ya ce, To, ni shi Ibrahim sahibul faida, ka faitu sahabi, na isan masahabbaina ana'a duk wata wahala, fitsariki a hanya zuwa wajen Allah, duk wata hanya da za ka bi ta kai ka wajen Allah babu hanya ya kusa shortcut kuma faida shi Ibrahim. Shi Ibrahim shi ke tawo a tsawi, liman kada habbani kulla mahamahin ilal hadratin aliya walau kuntu ramita da ka zo jin shehu sai sada ka da Allah usulu jami'il masikin bi habliya ta haka qauman lam yukazzibu rabbiya to ni ne wanda yake kafaitu sahabi na isan masahabbaina ana a bakan wahala fi tsarika cikin dariƙa ta zuwa ga Allah shehu tijani mai dariƙa wata rana yana ta gaya ma waliyai abun nan sahabban shi makamin su da martabar su da matsayin su wajen Allah suka ce kai shehu abin ya yi yawa in mu dai sai ce kai min ajili ya ce duk abin da kun kai Allah ya ba ku ba naku ba ne min ajili saboda ni Allah ya maku to mu ma ba dan mu ba tun da aka ga shehu cewa shi habi sahabbai ne wanda sun rabu da shi to duk wanda ya haɗu da shi Ibrahim to bai ji wahala duniya da lahira fa kullum dukkan masoyana da mabiyana da sahabbaina na lamuna'a ya samu bukata da gurin shi bil jazbi da fisga an fisge shi an kai shi wajen Allah ita jazba wata fisga ce daga halar Allah daga bawa sai a tsantsame shi daga wannan alamu sufuri a je da shi alamul ulwi sai ya zama gaya cikin mutane amma zuciyar shi na can cikin mala'ul ala yana harkoki tare da mala'iku mislu malizal abdi abunda wannan bawa ya samu min faidin na faida ya ruku wanda ke burgewa sana'an wajen haske wa lam yakul lil aqsabi bai taba zama ga kudubbai ba kabli kafina duk manyan kudubbai na duniya da Allah yayi to ba wani kudubi ko wani gauci ko wani wali da ya samu faila in ba ni ba abinda ake ce ma faida kyauta zubowa ta alkhairai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga shi Ibrahim ita hakika Muhammadiya ita adda komi komi na hannunta ita ke cewa in min sha'in illa indana khaza'inuhu komi taskan na nan cikin Muhammadiya amma wa ma nuna ziluhu illa bi qadrin ma'lum abun bai sauka illa bi qadrin ma'lum sai lokaci yayi to da lokacin yayi sai Allah ya samu da shi Ibrahim da Allah ya samu da shi Ibrahim shine qadrin ma'lum din sai ya zama yana tayyibon manzon Allah yana tayyibon annabi cikin yabon da annabi kai shi ko annabi in ya sha yabo sai ya fada cikin hakika muhammadiya sai ya ebo kari sai ya ba shi ibrahim sanda shi ibrahim ya zo duniya 1900 aka haifi shehu tijjani a shehu ibrahim 1900 miladiya tana da dubu da ɗari tara cicicif yau karni guda da shekara 23 da samun shehu ibrahim to shehu ya zo duniya 1900 sanda shehu ibrahim ya zo duniya babu jirgin sama ka tambayi masu tarihi wace shekara jirgin sama ya fara barin ƙasa ya tashi cikin sarari wannan o'o shekarar da shehu ya zo duniya a wannan shekarar ne manzan Allah ya ji daɗi ya yi ma mutane kari aka samu jirgin sama motoci annabi ne ya ba da su wayoyi internet duk wa'in abubuwa na sadarwa duk annabi ne da suturu da abinci kala-kala da gidaje da hotel da harkoki duk annabin ne ya ji daɗin yaban da aka yi na diwani sai ya sako wa'annan alhairai shi yasa shehu ya ce wa ahlu zamani ai bai ce almuslimi ne ba ko wa ahlu zamani har da kafiran har da kiristocin har da turawan har da yahuda in dai sun yi zamani da shehu to wa ahlu zamani kulluhum har da kiristoci ya ce haddasa hadda ka Allah ya ci haddasu hadda Yahuda ce duk haddasu wanda aka haifa daga wannan o'o to ya shiga cikin ahadu zamani shehu ya ce fara raƙiya zai ta yi sama cewa man kala na haji asira hawaye to shehu Ibrahim komai hannun sheke dan haka duk kuluban duniya ba su samu abin da na samu na wannan faila mai kyau ba wa ashkuru rabbi ina ma Allah godiya laisa sirri ni sirri na bai zamo akiran mara haihuwa ba sirrin shehu ba juya ba ne mara haihuwa ba su garo a taba'i ƙarami cikin almajirai na mabiyana wanda ya shiga ɗariƙa ko tarbiya bai yi ba unila fana'a an ba shi fana'i yau wanda ɗariƙa ɗaya zo ya ansa hannuna to wasili ne ya sadu da Allah shehu tijjani mai ɗariƙa yana cewa alfaidu min nabi alfin wal farhu la yuqas ummu ya fi waliyi dubu wanda aka kyankyasa a cikin halalan mu in ji shehu tijjani mai ɗariƙa la yuqasu ba a daidaita shi da kowa shi Ibrahim da ya bayyana sai ce alaihi salatullahi thumma salamuhu biha faqa ka fabal bariyati lil baitu to ni ba wai dubu ba ko dubu goma ko miliyan a'a aka fabul bariyati duk kuduban da Allah ya yi na duniya to biha albaidu li qaila faqa ka fabal bariya duk ya wuce wa'annan kudubai tun daga zamanin annabi bayan rasuwar shi duk waliye da aka yi cikin a wannan almillatul muhammadiyya to almajirin shehu wanda bai yi azkaru ba to yana gaban su yana gaban su yana gaban su amma ba za a faɗi yadda ya zan gaban su din ba dan sirri ne da yana wuri sai a faɗi amma dai tunda ya faɗi haka din ne biha faqa aka tsabal bariyati li albaidu waina ya fi duk aka tsabal bariya su aka tsabal bariya wa suke nema haƙiƙa muhammadiya suke nema su kai gare ta su samu saduwa da ita shi ko almajirin shehu ibrahim wanda kawai shehu da ya gani ko bai shiga ɗariƙa ba to duk ya wuce wa'ancan saboda wa'ancan lalabe suke mamare suke su ko yanzu sun gane kuru-kuru abun nan da ake sa labule aka lullubi to yau su an buɗe musu sun gane shi yasa ake cewa limla wa hum mazuruhum qaribu yan zamani na su gode ma Allah wanda aka son a ziyarta gashi kusa da su da sun kalle ni duk sun ga hadara ta din gaba daya to don haka sirri na ba juya ba ne, ƙaramin mabiyina ya samu fala'i, amma wa zalika, zamowa na samu failar da ƙulubbai ba su samu ba, ƙaramin mabiyina ya samu saduwa da Allah min hubbin rasuli albarkar son annabi ne, wa sirrihi da sirrin mazan Allah shehu tijjani. Wasu lewa'a na samu ɗaukar tuta ta lewa'ul hamdi bisar dilahul amda saboda yabon da nake ma manzan Allah. Duk sanda nan ma annabi yabo sai ya yi man sabon kyauta duk na yi sabon diwani sai a man sabon sallama don haka fa ikisiru hadal abdi tsarakar arzikin wannan bawa ibrahim inyas hubbu muhammadin son manzan allah ita ce ra'asul mali dina ita ce uwar kuɗina son manzan allah shi a uwar kuɗina wakanzi kuma shine taskata ko wakanzi abinda an taskata an utni alaihi sana'a in yabi annabi yabo mai yawa wa zalika son annabi da yabon shi jaishi shine rundunar yaƙi na wawa dir'i shine rikar sulke na wa migifari shine kwalkwali na wayan masani da'un in ciwo ya kawo man ziyara ya shafe ni a ji da hudawa'a sai in samu son annabi shine maganin wannan ciwo waza son annabi ba'aci shine biyan Allah dina da hari ha abada wa saumi shi a azumin wa hijjati shi a hajjin wa fihi salati sallata tana nan cikin son annabi minhu niltu gina a wadata ma da aka son samu ta duniya to wadata ta tana cikin son annabi kai annabi ya wuce nan wa zalika harfi annabi shi an noma na in ka gana je ina ta noma to annabi ne noma wa huwa bai'i annabi shi an saye da sayarwa ta wa sarwaci shine dukiyata wa akali wa shurbi annabi shi acci na shi ashana minhu niltu riwa'a na samu sha'in koshi daga son annabi to daga ƙarshe falam arju makhluqan ban taba kaunar wani makhluki ya taimake ni ba sai wal badr in ba wata ba sayyidi shugabana Muhammadu annabi Muhammadu alma'i mai shafi bata almunil wila'a wanda shi ke ba da kyautar so ne ga mai arziki Allah ya bamu wa kashar da fakari talauci na yayi tsanani wa gatirabi ba kuntata ta yi tsanani wa fakati bukatata ta yi tsanani walam atma an ata ban jiran kyauta min gairi tsaya ga duk wanda ba annabi ba salatu lahi thumma salamu alaihi tabbata ga annabi salatan salati biha albarkata a jini janan in samu ‘ya'yan itace na ma'arifa da zan ebo waje da'a da kyauta. Salatu Allah ya salamu alaihi ya tabbata ga annabi, salatan salati biha albarkata yotil aminu, annabi ya bani hiba'a wata irin kyauta tun kafin in bayyana. Ya ban hiba'u Rasulillahi, ummu hiba'i, abin da ake ce ma hiba'u kyauta ta so zuci, kyautar da ba ka nan ajiye ma, to annabi ya man irin wannan kyauta. salatu lahi tuma salamu alaihi ya tabbata ga annabi salatan salati biha albarkata lam alka ana'a ba zan taba haduwa da wahala ta duniya ba ba'du daga yanzu an dai sha wahala zaman kosi zaman ɗaiba to amma yanzu lam alka ba'du ana'a daga yau ba wanda zai ƙara bani wahala dole duk gari in na sauka kowa sarakuna masu mulki masu kuɗi malamai jahilai kowa sai ya bi ni lam alka ba'du ana abani karshen wahala salatu la yatuma salamu alaihi tabbata ga annabi salatan salati yanalu alqalbu zuciyata ta samu jala'a abun goge ta minha daga soyayyan nan ma'ana Allah bani magogi na goge tsatsan zuciya salatu la yatuma salamu alaihi tabbata ga annabi da kunu shifa'a wannan salati da sallama ya zama waraka lisukumi ga masassarata wa amradi da rashin lafiyoyina salatu lahi ta masalamu alaihi ya tabbata ga annabi salatan salati ta kunu jaza'a ta zamo sakayya alal hadi ga annabi na kawo mana shari'a da a nan duniya salatu lahi ta masalamu alaihi ya tabbata ga annabi salatan salati biha albarkata ruhi raina ya nalu jaza'a ya samu abinci na son manzon Allah salatu lahi ta masalamu alaihi ya tabbata ga annabi wa alin wa sahabin da alaye da sahabbai mustafa da zababbi safa'a masu tsarki a wajen Allah. Alhamdulillah.